ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna 21 ga watan biyu watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina na da shekara 1443 wanda ya zo daidai da 28 ga watan tara a gregorian kalanda 2021 wannan shine kaset ɗinmu na hamsin daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajiz fi fiqihi sunnati wal kitabil aziz na Dr. al-allama abdul azim al-badawi Allahu yarhamu idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin babu sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam babin da yake magana a kan sufar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ina ga za mu tahi thumma kana idza faraga min alqira'ati sakata sakatatan ko haka ne na paragraph na ƙarshe ne za mu tashi aka sara min al'ula ta yi ba ula ya yi ni ƙadiran nisbi mun karanta wannan program na ƙarshe za mu tashi sun makana idan faraga min alƙira'ati sakata sakatatan ko na'am malin yake cewa thumma kana sallallahu alaihi wa sallam sa'annan annabi muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare ya kasance idza faraga min alqira'ati idan annabi ya gama qira'a ya gama karatu na fatiha sakata sakatatan annabi sai ya dan yi shiru wani dan shiru kaɗan ثم رفع يديه وكبر وركع sannan sai ya ɗaga hannunsa sai ya kabbara sai ya ɗaga hannunsa abinda wannan yake nufi ba wai daga zara annabi sallallahu alaihi wasallama ya gama kira'a yake tafiya menene ba ruku'u ba sai ya yi ɗan shiru haka ya ɗan nutsu na ɗan sakanni hakan nan sannan sai ya kabbara ya ɗaga hannu sai ya tafi jama'a kuna fahimtar magana shine abinda za ka ga yawanci limamai suna yi idan suka gama karatu kafin su yi ruku za ka ga sun ɗan yi shiru kai ka ce ma kamar ko sun manta me za su yi ne sai kuma ka sun tafi ruku to annabi yakan yi haka wani lokaci ba kowane lokaci ba yakan yi haka ne wani lokaci an gane wa kana yadau kaffaihi ala rukubataihi annabi ya kasance yana ɗora tafukan hannayensa idan yayi ruku'u akan gwiwoyinsa akan gwiwoyinsa sabanin wanda in suka yi ruku'u he su dafa hannayensu akan cinyoyinsu sabanin waɗanda in suka yi ruku'u he su zarce da hannayensu kan ƙwaurinsu ko to kan gwiwoyi annabi yake ɗora yatsunsa da tafukan hannayensa idan ya zo yin ruku'u an gane wa yufarriju baina asabi'ihi sannan kuma annabi yakan ware tsakanin yatsunsa ba a so idan ka zo dafa gwiwar ka dunkule yatsunka haka ka dafa a'a ka buɗe yatsun haka sai ka dafa gwiwoyinka jama'a kun fahimci magana ka dunkule ka buɗe yatsunka kar ka dunkule su sai ka dafa gwiwoyin haka annabi yake an gane me nake nufi aiko yawwa wa yumakkinu yadayhi min rukubatayhi ka annahu qabidun alaihima annabi yakan ɗora hannayensa akan gwiwoyin kai ka ce ya damci gwiwoyin ne ka san wasu za su ɗora yatsun kuma za su baje su amma za su dinga ɗaga yatsun haka suna ɗaɗɗaga su akan gwiwar to annabi yakan damƙi kamar gwiwar ne kai ka ce ya riƙe gwiwar ne haka to in yi ruku'u haka yake kama gwiwoyinsa ya riƙe su kamar ya damƙe su ne ka annahu qabidun alaihim jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko to haka annabi yake yi wannan shine yadda annabi ke sallah a malin ya ci gaba da cewa wa kana yujafi mirfaqaihi an jambaihi annabi ya kasance yana nesanta mirfaƙaihi wato tsugurgumansa nan hannayensa nan mirfak an jambaihi gabarin jaffansa kwiɓoɓinsa akwai wanda in yi ruku'u jama'a kuɗan yi haƙuri kaɗan akwai wanda in yi ruku'u jama'a idan yi ruku'u ya dafa gwiwa haka misali in yi ruku'u ya dafa gwiwa haka sai ya dunkula menene kuma hannayensa sai su mannu da cikinsa to annabi yakan yi haka ne yakan dafa gwiwoyinsa haka yi kamar ya rufe gwiwoyin an gani sannan sai ya nesanta kuma kwibinsa nan da nan daga ina daga kwibinsa nan waɗannan mirfak wannan hannu da wannan gwiwar hannu da wannan gwiwar hannu annabi yakan nesanta su haka daga ina ɗinsa daga kwibinsa baya manne su kamar yadda wasu za ka ga mutum ya yi ya yi haka ya manne hannayensa a nan kwibinsa ina fata an gane da wannan shi ne karamin janareto ne ne? ta To, a saboda haka manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama haka yake ainihin wato yin sallah yana ji nesanta kwi abin nan gwiwoyin hannunsa daga ina ɗinsa kwiɓinsa ko cikinsa an gane magana da kyau ko? wannan fitilan ba ta yi faƙaihi an jambaihi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana nisanta wato kwiɓinsa ko gwiwoyin hannunsa daga kwiɓinansa wato gyabbansa nan cikinsa baya manne su an gane ko wa ya busutu zaharahu annabi ya kasance yana shimfiɗa gadon bayan shi ya miƙar da gadon bayan shi ya miƙar da shi ba a so ka yi ruku'u jama'a gadon bayan ka ya yi doro a ga gadon bayan ya yi doro ba a so kuma ka yi ruku'u gadon bayan ka ya lotsa ciki an fi so in kai ruku'u gadon bayan ka ya tafi santa kada ya haka kar kuma ya haka jama'a kun gane gadon bayan ka ka tabbatar ya miƙe idan ma jikin miro za ka je ka gwada yin haka don ka tabbatar yadda ake training ɗin soja da ɗan sanda yadda ƙafarsa za ta miƙe to ya kai a ce sallah an yi mata wannan ka je kai training ɗin ruku'u ka yi ka sake ka yi ka sake har sai ka tabbatar ruku'unka ya zauna yana miƙewa yadda ya kamata baya yin doro baya lankwasawa ciki ina fata kuna fahimtar magana Allah ya shirya da mu wa ya busutu zuharahu wa yusawwihi yana shimfiɗa ainihin wato gadon bayan shi ya kuma daidaita shi hatta law subba alaihi alma'u lastaqarra annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan yayi ruku'u da za a zuba ruwa ruwa a gadon bayan shi to ba zai gangara gaba ba ba zai kuma gangaro ina ba baya ba shine hatta law subba ma lastaqarra ko law subba alaihi alma'u lastaqarra da za a zuba ruwa a gadan bayan manzon Allah in yayi ruku'u ba ruwan ba zai gangara gaba ba ba zai kuma gangaro baya ba saboda tsabar yadda annabi ya miƙar da ina da gadan bayan shi jama'a kun fahimci maganar da kyau ku Allah ya dace da mu wa kana kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya tsuma innu fi ruku'ihi annabi yakan nutsu a cikin ruku'insa nutsuwa a cikin ruku'u ita za ta baka damar yin addu'o'in da suka tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da ruku'unka amma idan ka zama mai kotan kuciya kamar yadda bahaushe ke faɗa wanda annabi ya siffanta shi cewa wa kana yanquru fi salatihi mutumin da ke caccaka a cikin sallar shi ina ma'anar caccaka Allahu akbar sami Allahu liman hamid Allahu akbar Allahu akbar Allah assalamu alaikum idan mutum ya zama haka yake ruku'u da sujuda da gaggawa to abu na farko ba zai samu nutsuwa a cikin ruku'un ba abu na biyu rahin nutsuwar zai haifar mar da rahin miƙewar gadon bayansa tunda bai yi abin a nutse tabbatar da ruku'un ma ya yi ko bai yi ba abu na uku shine addu'o'in da ake yi idan an yi menene ruku'u shi ba zai mai ba ba zai sami yin su ba kun gane maganar da kyau ko ba zai sami yin su ba to saboda haka dole ne mutum ya tsaya ya koya abin yadda ake koyan duk wani harka ta rayuwa to ka tsaya ka koye shi domin abin da duk zaka koye shi a rayuwar nan zai iya zamanto maka mai matsala idan baka ba Allah ba ko kuma baka yi addinin Allah yadda Allah yake so ba ko ba haka bane saboda haka ana buƙatar mutum ya tsaya ya koyi addinin nan ya koyi ibadojin nan wa yaqulu annabi in yi ruku'u ya miƙe gadon bayansa ɗin sai ya addu'a ya ce subhana rabbiyal azim tsarki ya tabbata ga ubangijina mai girma tsarki ya tabbata ga ubangijina mai girma ina fata an fahimta akwai wani ƙari a cikin wannan addu'ar da ake yi amma malaman sunna sun tabbatar da cewa bai tabbata daga sunnar manzan Allah ba shine subhana rabbiyal azim wa bihamdihi to cewa wa bihamdihi bai tabbata ba jama'a kun fahimci magana don haka iya subhana rabbiyal azim din nan haka kaji haka ya kamata ka faɗa kamar yadda a na sujuda subhana rabbiyal a'la karka ce wa bihamdihi in ka faɗa kayi bid'a haka malaman sunna suka tabbata dan annabi bai ce a faɗa ba ƙarin da ya zo cewa wa bihamdihi bai tabbata a sunnar manzon Allah ba sannan cewa da aka yi ka faɗi sau uku to ba an ce iya sau uku ya wadatar ba ya danganta daga yanayin yadda kake bukata in ka ga dama ka faɗa sau uku in ka ga dama ka faɗa sau biyar in ka ga dama ka faɗa sau bakwai na fata an fahimta kawai dai ya zamanto wuturi a cikin littafin a shek bin bas da muka sauke a masallacin darul arkam mai suna kaifiyatu sala ya kawo wannan magana wanda littafi ne karami bai wuce shafi hamsin da wani abu ba in ya kai so saboda haka ana so ka ce subhana rabbiyal azim a ruku'u sau uku ko sau biyar ko sau bakwai ko sau tara gwargwadon yadda yasa zaka ga wani sai ya dinga mamaki wai yawa ne ya dade a ruku'u to abin da ke jawa a dade a ruku'u dalilai ne guda uku dalili na farko shine nutsuwa domin a saita ruku'un yayi kyau na fata an fahimta dalili na biyu shine dadewa a ruku'un sakamakon maimaita addu'o'in nan su wuce sau uku dalili na uku shine banda wannan addu'ar da muka faɗa akwai wasu addu'o'i da yawa waɗanda suka tabbata a sunna ana yin su a menene a ruku'u waɗanda sun sun fi waɗannan addu'ar tsayi to in kaga mutum ya jima a ruku'u ta iya yiwa ya iya waɗancan addu'o'in yana yin su akwai irin su subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh akwai irin su subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli ko na fata an fahimta akwai su irin su subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal azamati kuma ya halatta idan kai subhana rabbiyal azim guda uku ka sake ɗaukowa kuma subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh kaga dama ka ƙara da subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma gafirli ina fata an fahimta ka ƙaro ka ƙaro ka ƙaro duka ya halatta to shi za zaka ga wani he juma a ruku'u sai ka rasa me yake kai har ka gama subhana asruhan rabbiyal azim ɗinka guda uku kana ta jira to ya halatta ka ɗauko mai tsayin ka ƙara da ita ko kuma ka ƙaro da wasu addu'o'i banda wannan wanda ka iya na fata kuna fahimta Allah ya shirye da mu don haka ya halatta ka yi wannan wa kana yaqulu ba'da ruku anwa'an min al-adhkari wal adiyati ka gani ya kasance manzon Allah yakan yi addu'o'i a cikin ruku'u anwa'an min al-adhkari nau'ukan addu'o'i kun gani ko nau'ukan menene addu'o'i wal adhkar da ambaton Allah nau'i daban-daban taratan bi hadha wa taratan bi hadha wata ran ya ɗauki waccar addu'ar mai tsayi yayi wata ran ya ɗauki waccar gajeruwa yayi wata ran kuma ya haɗa su da yawa yayi kamar yadda muka faɗa irin su subuhun quddusun arabul mala'ikati warro na fata an fahimta irin su subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma gafirni irin su subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama an gane ko subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika sarki ya tabbata gare ka ya Allah tare da gode maka rabbi gifirli Allah kai mun gafara subhana dil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama sarki ya tabbata ga ma'abocin girma da ainihin wato wanda ya gagaru kowa wanda ke saka kowa abin da ya ga dama an gane ko wal kibriyai barki ya tabbata ga wanda yake da girma da kuma girman kai ka san duk duniya haramun ne a cewa ne yana da girman kai amma shi Allah halal ne a ce yana da girman kai shi girman kai ga ɗan adam tawaya ne amma girman kai ga Allah cikar kamala ne dama shi ya cancanta ya girman kai shi yasa a wata hadisi ya ce alkibriya uridai girman kai gwadona ne bargona ne rigata ce duk wanda ya ɗauki girman kai to ya sanya menene rigata ka san ko sarkin garin ku sanya rigarsa ai matsala ce a gurinka a zo sarki yana neman alkyabbarsa a ce ai wane ne ya dauka ina ganin fadawa za su tambaye ka dalili ai ko ko ba haka ba to balantana Allah ka sa rigarsa ko gwadansa ai kaga akwai matsala kenan to shi yasa shine ma'abocin alkibriya'u wal azama kuma shine ma'abocin al azamatu girma na kaiwa makura ba wanda ya kai Allah shine ake so mutane su dinga irin waɗannan addu'o'i to kaga yin wannan addu'o'i na farko dai a cikin addu'o'in nan akwai waɗanda suke neman gafara ne ina fata an fahimta irin su subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli kaga wannan kana nema wa kanka gafara ne ko irin su subuhun quddusun rabbul malaikati war kaga wannan kana wasa wa Allah ne subuhun ma'abocin tsarki quddusun ma'abocin tsarkaka domin da subhana da ƙaddasa yuqaddisu taqdisan duka ana nufin tsarki ne na ubangiji subhanahu wata'ala sannan rabbul mala'ikati war ruh kana tabbatar da ubangiji cewa shine ubangijin mahaliccin mala'iku musamman ma kuma mala'ika jibril shine ar-ruh tanazzalu mala'ikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr fa arsalna ilaiha ko alaiha ruhana ko fatamassala laha basharan sawiya ba arsalna ilaiha ruha na fata an fahimta to annabi yakan yi wa kana yanha an qira'ati alqur'ani fi ruku'i was sujud to haramun ne kuma bai tabbata a sunna ba mutum yayi ruku'u ko yayi sujuda kuma ya karanta wani abu na ayar menene alqur'ani baya halatta wasu ma malamai suna ganin idan ka karanta qur'ani a cikin ruku'u ko sujuda to lallai sallarka tana iya ma ɓaci gaba ɗaya saboda ba muhallin karanta aya ba ne an gane ko yauwa manzo Allah ya ce amma ruku'u amma ruku'u ku girmama Allah a ciki haka sujuda kuma ku yi tasbihi ga Allah ku girmama shi saboda haka ba a karanta Qur'ani a cikin ruku'u ko sujuda summa kana sallallahu alaihi wasallama yarfa'u sulbahu min ar-ruku' sa'an nan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama bayan ya yi ruku'un ya ɗauku sai ya ɗago gadon bayansa daga ruku'un ƙa'ilan yana mai cewa sami allahu liman hamidahu allah ya ji wanda ya gode mishi sai kuma ya ce rabbana walakal hamdu ubangijinmu godiya ta tabbata gare ka to amma kaga malam sai kawo iyana ya halatta ka faɗi iyanan ɗin kai shiru ka ce sami allahu liman hamidahu allah ya ji wanda ya gode mishi ya halatta kuma ka ƙara sami Allahu liman hamidahu rabbana walakal hamdu ya halatta kuma ka ƙara in ka ɗago ka ce hamdan kafiran tayyiban mubarakan fihi ya halatta kuma ka sake karawa ka ce mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ita min shay'in ba'd ahlu thana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abdu fa kulluna laka 'abdu اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد sannan sai ka tafi sujuda ya halatta duk kai waɗannan an gane magana da kyau ko to wannan duka annabi yakan yi wannan idan ya dago daga ainihin wato ruku dan haka yace wa kana yarfa'u yadayhi a ya kasance yana daga hannayensa inda hadal i'tidali a lokacin da yazo daidaituwa a tsaye ana buƙatar idan ka ɗago daga ruku'u ba wai daga ɗagowarka ba sai ka tafi sujuda an fi so sai ka daidaita a tsaye har ma marawaici yake cewa hatta yarji a kullu azumin ila mawdi'ihi har sai kowanne ƙashi ya koma masaukinsa an gane misali yanzu idan ka ɗago daga ruku'u an gane ko misali yanzu in ka ɗago daga rukuku a kayi rukuku Allahu akbar kamar yadda muka faɗa ka dadda bugoyin ka haka sannan daga bayan ka yi sai kan kan ya kwanta masa kar kuma ya yi galli ga goro an gano maganar da ke ku yauwa ana buƙatar ka miƙar da kanka santa gadon bayan ka yi hannayen ka nan kar ka buɗa su sai fadi ne wa babban tsarkake maka kalau kau bantah sudah hilang dan sekitar sai ka daidai ta gaban bayan muka ce babu laifi ka zo kai train har ka sa ɗan ka ce kai shafa mun gaban bayan ya yi kasa ko ya yi sama ya motsa ciki ko ya yi goro haka an ga da da ka sai ta ka ce shafa maka kai ya halatta ka ce a ɗauko irin kwallon yaran ka ce lura mun gaban bayan kai na zama ka in ta yi wanda ba ya zama in ce baya kuma sai ka ɗauko bayan da Allah sai ka yi sai ne ka tabbatar kwallon shafi ta zauna a tsakiya ina ba ta fahimta to wannan duka yana da kyau saboda ka ga marawaici yana cewa in annabi ya ruku'u har sai ne za a iya zuba ruwa a gadon bayan shi amma bai mai ba bai zuba gaba ba bai kuma baya ba an gane maganar da kyau ko Allah ya shiryar da mu to shine yake cewa a sai ya ainihin wato daidaitu to idan ka ɗago daga ruku'un kamar yadda muka faɗa ma'ana in ka ɗago sami Allahu liman haku ya haƙuri abin wani lokaci sai da ɗan practical ɗin ne in ba haka wallahi wani duk bayanin da za a yi ba zai fahimci me ake nufi idan ka ɗago daga ruku'un ka yi ruku'u an Allahu akbar ka gama duk addu'o'in da za ka yi ka ɗago sami Allahu liman hamidahu ka yi rabbana wa lakal hamd ka yi hamdan kafiran tayyiban mubarakan fihi ka yi min as-samawati wa bil ardi wa bil amashi ita min shay'in ba'd har zuwa karshen addu'a da fara to kaga wannan addu'o'in su kadai sun isa su sa ka nutsu a ruku ba ka tume ba sujuda kaga kenan yanzu rashin yin wannan addu'o'i shi yake hana mu nutsuwa a dagowa daga daga ruku kamar yadda yin rashin yin addu'o'in da muka ce ana yi a ne a ruku su suke hana mu nutsuwa a cikin menene ruku rahin yin addu'o'in da ake a sujuda su suke hana mu zuwa a menene a sujudar kanta amma inda za mu gayyato ko da addu'o'i kala bibbi wanda za mu dinga yi kamar yadda na bada misalai akalla sun kai su sa ka nutsu a ruku ka nutsu a sujuda in ka dago daga ruku kafin ka tafi sujuda ka nutsu saboda sai kai wasu dan addu'o'i da ake bukata kafin ka koma jama'a kuna fahimtar magana da kyau to rashin yin wannan addu'o'in da rashin iya su shi ya jawo duk sallolin muke yin su kuma wallahi in ka iya waɗannan addu'o'in ko ba za ka iya yin sallan ba wannan addu'o'in ba saboda ita addu'a kana yin ta na farko kana filin a ranka cewa kana roƙawa kanka gafara da arziki da daraja a gurin Allah da kaza da kaza da kaza kaga ai ba za ka iya addu'a ba ko akwai ma abin da mutane suke so ma yanzu irin addu'a eh babu abin da mutane suke so da wanda ya aikin kirki da na banza kowa sai ce addu'a ai mar addu'a haka ne ko ba haka ba kowa malam yakubu yi sai ce ai mar addu'a to kaga ba yan bahadalla to kaga ba abinda mutane suke so to ga tushen addu'o'i saboda manzo Allah ya ce al musalli yunaji rabbahu shi fa mai sallah ganawa yake da Allah to kaga ka je ganawa da al- yanzu kamar yanzu ne gwamna ya ce ya baka appointment ka je ka gana da shi ai kaga da wahala kuma ka faɗi bukata a ce ba za a yi maka ba ko da wahala to kamar yanzu kai ka je fadar Allah ne kuna ganawa da wahala ka ce Allah ga bukata ta kuma ya ce ba zai yi ba haka ne ko ba haka ba to saboda haka ashe yin waɗannan addu'o'in taimakon kai ne duk da cewa za su iya tsawaita sallar amma idan ka daure to lalle idan ka yi su akwai alheri mai ɗimbin yawa a ciki Allah ba mu iko to shine wa yaqulu qa'iman rabbana wa lakal hamdu wa kana taratan yazidu ala zalika wani lokaci yakan ƙara akan rabbana wa lakal hamdu kamar yadda muka faɗa thumma kana yukabbiru sannan sai ya sake yin kabbara wa yahwi sajidan sai annabi ya yunkura ya tafi yana mai sujuda wa yadau yadayhi alal ardi qabla rukubatayhi idan annabi ya zo sujuda sai ya fara gabatar da menene hannayensa kafin menene gwiwoyinsa wannan matsala ta gabatar da gwiwa kafin hannu ko hannu kafin gwiwa matsala ne wanda malamai sanda suka kai ruwa rana suka dawo da inuwa akwai waɗanda suka tafi akan cewa mutum ya fara da gwiwa kafin hannu akwai wanda suka tafi akan cewa mutum ya fara da hannu kafin gwiwa abin da ya jawo wannan saɓanin wani hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam a karanta littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam من التكبير إلى التسليم كأنك تراها بعينيك أنا محمد ناصر بن الباني cewa annabi ya ce in kun tahi tafiya su duda kar ku dinga tafiya kamar yadda raƙumi ke tafiya idan zai kwanta to idan ka kalli kwanciyar raƙumi sai abin ya ɗan ruɗa ka ka kasa gane mai annabi ke nufi saboda raƙumi idan ya tashi kwanciya ina yake fara lankwasawa gwiwoyinsa na ina na gaba na fata kun fahimta in ya fara lankwasa su amma ba su suke isa ƙarasa isa ina ba ƙasa ba to sai ya lankwasa na baya su kuma sai su kalli ƙasa su sauka ƙasa sannan sai ya ƙarasa durƙusar da me na gaba karya su biyu yake karaya ɗaya yake da farko amma ƙirjin bai riga ya isa ina ba ƙasa ba sai ya karya kafafun baya sai su sauka sannan sai sake karya na ina to shikenan da annabi ya ce kada a yi ruku'u abin nan su duda da kwatankwacin yadda raƙumi ke tafiya ƙasa shin tsakanin kafafun gaba na raƙumi da kafafun baya na raƙumi wanne ne yake fara isa ƙasa na baya kafin na me na gaba to kaga in ka tashi kai kuma ina ne zai fara isa kasa kenan na hannaye ko sannan sai na me sai kafafu su ne na baya to amma in ka lura za ka ga cewa kafafun gaba ne na raƙumi suka fara karyawa ba ina ba ba baya ba to idan za a saba wa raƙumi kenan ina ne naka zai fara tafiya a'a ba ku gane me nake biyu ai saba masa aka ce ka yi ba ku gane ba madalla kafafunka nan ya su fara tafiya idan fa za a saba wa raƙumin ne domin ina ne ya fara madalla yadda raƙumin ke kwantawa ba to ka gani ka madalla ku to kun ga yadda raƙumin ke kwanciya jama'a ya dawo? okay ok mutanen intanet zuwa abin da aka nema yanzu za su kawo shi yawa ya haska to jama'a kun ga yadda raƙumi ke fara ke fara kwanciya an gani eh ya sake komawa ya ƙare amma an gani aiko to kaga idan ka tashi za ka saba masa ne ba wai za ka yadda yake yi ba ne to kaga shi yadda yake na gaba ne ke fara menene to kai kuma in ka tashi ina ne zai fara na baya kaga nan ne za ka saba ma kun gane magana to amma sai malamai suka ce a'a ai wannan da ta lankwasa ta gaba a karan farko ba ta riga ta isa ina ba ƙasa ba wacce ne ta fara isa ƙasa ta baya to kaga anan kai kuma idan ka fara tafiya da kafafu ne kai daidai da shi kun ina fata kun fahimta to ina ne za ka yi ka saba marhe ka fara tafiyar da hannayenka to sai wasu suka ce san ba haka bane to wannan shi ya jawo sabani kun gane dalilin sabanin wannan shi ne ya jawo sabanin to amma daga ƙarshe dai magana dai da tafi ingantuwa shine mutum ya fara tafiya da hannayensa kafin ina kafin kafafunsa gwiwoyinsa wannan kuma shine abin da hi abdulazim albadawi ya zaɓa cikin maganganun malaman nan na fata an fahimta da haka shi ya fara cewa ya kasance annabi yana fara tafiyar da hannayensa su isa ƙasa kafin menene gwiwoyinsa na fata kun fahimta wa kana ya atamidu ala kaffihi kuma annabi ya kasance yana da dogaruwa ala kaffaihi akan tafukan menene hannayensa wa yabsutuhuma kuma yana menene shimfiɗa su an gane magana da kyau ko annabi yana shimfiɗa yatsunsa kenan idan za ka tafi sujuda kar ka tafi hannunka a me a dunkule amma za mu zo mu magana akan idan za ka miƙe kuma za ka dunkula menene hannayenka kuma za mu zo da dalilai akan wannan matsala domin matsala ce wadda har yanzu nan akwai wanda suna ikirarin su ahli sunna ne amma ba su yarda da cewa in zaka miƙe daga sallah in ka gama ta hiyar farko misali zaka tashi zuwa raka'a ta uku ka dunkula hannunka ka miƙe ba akwai wanda ahli sunna ne amma ba su yarda ba to za mu zo da dalili ai abin da yasa dama ba mu matsa muku he kun yi ba saboda karatu bai zo gurin ba amma yanzu in karatu ya zo to za mu baje dalilanmu na cewa a yi ko ai nan mutane da yawa sun sha turo mana tambaya akan halaccin fitsari a tsaye ko yau din nan san da wani ya buga mun waya yace ya ji karatu na wai ya halatta a fitsari nace ai ya wuce wai annabi ma yayi dan haka ya halatta nace ba wai bane hadisi ne karanta muwadda ta Imam Maliku karanta wannan littafi na Al-Wajiz mun yi bayani da muka zo gaba ko to haka karatun mu yake in mun zo ai ta surutu ba za mu ce uffan ba amma ranar da karatu ya zo to sai mun gurza wannan karatu ya yi mun gurza shi an gane magana da kyau ku Allah ya shirya da mu don haka wa kana ya atamidu ala kaffaihi annabi yakan dogaru ne akan tafukan hannayensa in zai yi sujuda wa ya busudu kuma kuma kuma ya shimfiɗa su sai ya yi sujuda a kai wa ya dummu asabi'uhuma sannan in ya tashi kuma sujudar ai mun ji a ruku'u baje yatsun ake ko to ita kuma a sujuda annabi yana haɗe menene yatsun don haka shi kuma ba daidai ba ne mutum ya zo sujuda sai ya baje yatsunsa gaba ɗaya haka ya dafa ƙasa da su a'a sai ya saita su a ruku'u ya baje su ya rungumi menene gwiwoyi a sujuda ya miƙar da su ya menene shimfiɗa su a ƙasa su fuskanci kuma kara ya miƙar da su kuma sai ya yi musu haka akwai wanda za ga ya su da ga wannan yatsun ya kalli nan wannan ya kalli nan yadda ake yi ana buƙatar su fuskanci alƙibla ne sai ka buɗe waɗannan hannayen yadda ka buɗe su a ruku ina fata an fahimta kar ka manna su sannan kuma in ka shimfiɗa su kar ka kwantar da su a ƙasa domin akwai wanda za ka ga jama'a idan ya zo su juda ita haƙuri dai akwai wanda za ka ga in ya zo su juda jama'a sai ya ainihin wato ya haka nan damar da zama sai ya yi haka da a gane haka na farko ala na waɗanda ya su haka sannan ka shirya da su kasa ka tsira a kula an gane to wannan ya haka kuma in ya haka sai ya haka sai wannan ya tafi wannan ya haka ya sannan sai ya kula da ana samu wannan kuma bayan bai kuma ana yan ba ya bace su haka sannan kuma sai har ga wanda su kaga sabawa guda biyu na farko bai yi kuma haka ya ba na biyu kuma sun tafi wani gefe ba a yi kula to yadda ake so shi ne ka miƙar da yaron haka ka miƙar da su haka sannan kuma su kudurkar su bace haka su fuskanci a yi kula kuma a miƙe sannan sai ka ɗora mutum haka to sa'an nan har ila kuma wani idan ya su juda sai ka yaya ya manke waɗannan kafin أقول إلى الجسد التكنيك يكون شهدا أما رويته حتى يرى بياض يده النبي يسجد يقوم به أما ينفع هل سيأمن Allah ya shirya da na na eh lokaci shi yasa ai ba a so yana magana akan lokacin da ake jam'i bismillah ana dan samun matsala shi yasa ba a so sahu a ciccike shi a mammakure mutane jama'a in ya kama fa a kirga adadin mutanen da za su dinga zama a sahu dan saboda a dinga cika waɗannan sunoni wallahi ya halatta a yi haka a ce sahunmun nan mutum nawa ne in sun zauna a kansa ba za su takuru ba ba za kuma su yi warware ba madalla sai a kirga daidai wanda za su abin nan saboda wani lokaci ta mammatsuwa yakan hana ɗabbaka wasu sunnoni na farko na biyu kuma idan misali wannan ta zo to shi addini yana ɗaukan larura an riga an shiga sahu wataƙila ma liman har ya yi kabbara an fara ba ka da damar ka ce wa na fita mu samu sararawa to shikenan Allah ya yafe abin da babu yadda ka iya jama'a kun fahimci maganar da ke ku ka kwatanta daidai gwargwado abin da bai samu ba ba laifin ka bane saboda jama'a ne sun takuru a cikin sahun amma so samu gaskiya a dinga shirya sahun yadda ya dace ta yadda zai zama kowa an ba shi dama na yin abin da ya kamata idan kuma duk wannan bata samu ba yo ai wata ran kana iya samun tangarɗa ku yi sallah ko ku biyu ko ko kuma ku uku kaga nan ba matsala za ku iya yin yadda kuke so saboda ba ku da yawa in duk wannan bata samu ba ka iya yin sallar nafila a gidanka nan kai kaɗai ne sai ka tsaya ka shirya ta mai kyau ka cika duk waɗannan abubuwan da muka ambata don ka samu dacewa da sunnar manzon Allah yawa ko kuma a ce kai liman ne na fata an fahimta kaga kai kadai ne kai aka bawa filinka don haka sai ka kwatanta na farko kana koyawa mutane yadda za su yi a cikin abin da kai kake yi na biyu kuma kai ka samu damar ɗabbakawa tun da kai kadai ne a kansu jama'a kuna fahimta Allah shiryar da mu ya datar da mu to shine wa yadhummu asabi'uhuma asabi'uhuma wa yuwajjihuha qibla qibla qiblati ka gani annabi yana dunkula yatsun haka baya baje su in yi sujuda sannan kuma sai ya fuskantar da su su fuskanci alkibla wa kana yaj'aluhuma hadwa mankibaihi sannan kuma annabi idan ya tashi sa yin sujudar yana ajiye hannayen ne setin ina kafadunsa kar ka miƙe su can gaba wani ma za ka ga hannayen sun wuce mai kayin ku yi haƙuri dai sai mun ƙara gwadawa wani za ka ga hannayen har sun wuce kayan ma gaba daya wani idan ya musu duda da ma'a yadda yake yi haka yake sai ya haka ta ga hannayen san kayan kuma na na haka me dan dama na shi yau za ka ga ya har yanzu zai bai yi ba abin da ake bukata ne ya hana da wasu yake na sai mu ya ke an gano mana wannan shi ne abin da yake cewa yana kasance ya kasance yana sa hannayensa sai ci da kafadunsa yau dai karatun rabi dai gwadawa ne eh an gane ko hazuwa manki bai yana sa su daidai da kafadunsa wa a hayanan hazuwa udunaihi to ka gani wani lokaci kuma saiti da ina kunnuwansa kaga kenan dai ba a so kanya ne ya zarce a hannayensa zarce mai kayi in bai zama saitin kafaɗu ba to ya zama saitin ina kunnuwa kaga haka a wajen tada ikama ma ai haka aka ce ko dai su zama in ka ce Allahu akbar hannayenka su zama saitin me kunnuwanka ko kuma Allahu akbar hannayenka saitin menene kafaɗunka ɗayan biyun nan karkai haka Allahu akbar wani ya ɗauka ma ya rufe wani abu kai baya haka an gane ko to ɗayan biyu wa yumakkinu anfahu wa jabhatahu min al-ardi annabi ya kasance yana ɗora hancinsa da goshinsa idan ya menene to ba daidai ba ne ka ɗaga kan ka san wani haka yake yi ina ga zai gwado akan bayancin nan aiko bari in gwada ku wani idan yin sujuda haka sai ya dinga haka ko ba haka bane kaga hancin ya rabu da ina da kasa to ba daidai bane an kuso yadda goshin ka ya taba kasa hancin ka ba ya mai ya taba kasa ko da ko hancin ka ba irin na larabawa bane karka damu dan wani zai ce to ai malam na danna na danna hancin bai tabo ba to yadda Allah ya ka ba haka za ka yi sujuda ba ya kai akramaka Allah an gane magana da kyau ko yadda Allah ya ka haka za ka yi saboda kar ka damu in hancin ka irin na ne kaga ka samu matsala to haka za mu ta gwadawa a ba matsala malam yakub yana magana akan idan misali hular ka sai zama ya cire goshin bai taba kasa ba dama bukatar dai goshin ya je kasa an gani har ma ya kai matakin da idan misali ana zafin rana zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama in ana zafin rana in mutum ya tabbatar in ya dora goshinsa zai ji zafi ya halatta ya sa yatsansa ko hannunsa haka sai ya dora goshin akan me akan wannan yatsun na saboda kare ji saboda shi ta fatar hannu nan ta fi jura zafi sama da fatar goshi an gane magana da kyau ko to sai ka dora sai ka dora daidai yadda zaka yi sujuda sannan ka dago sai ka kauce ya halatta ko kuma in akwai wani abu a kusa da kai ko wani kyalle ka saka shi ka ɗora goshinka goshin da ya taɓa ƙasa ko da mubasharatan ƙasar ba ta taɓa goshin ba Allah ya shirya da mu amin amin to shine wa kana yaqulu annabi ya kasance yana faɗa umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin an umarce ni da nayi sujuda akan gaɓoɓi guda bakwai amma sai ya amfani da kalmar a'azun kasusuwa bai ainihin wato ce arkan ba ala saba ce arkane sai annabi ya ce alal jabhati na farko dai akan goshi wa ashara biyadihi ala anfihi da ya tashi nunawa sai ya nuna goshin tare da menene hanci don haka ba goshi ɗaya ba hanci ɗaya ba a'a da goshi da hanci a matsayin gaba ɗaya ina fata an fahimta da goshi da hanci a matsayin menene gaba ɗaya sannan wannan tafin hannu a matsayin me gaba ɗaya biyu kenan ko wannan ma a matsayin me gaba ɗaya uku kenan ko gwiwar dama a matsayin gaba ɗaya hudu gwiwar hagu a matsayin gaba ɗaya biyar can atrafal qadamai kafa a matsayin gaba ɗaya shida ko ɗaya kafar ma a matsayin gaba ɗaya ya zama nawa bakwai domin in ka ce hanci daban goshi daban sun zama gaba guda nawa takwas saboda haka da goshi da hanci gaba ɗaya ne daga goshinka ya taɓa ƙasa hancinka ya taɓa ƙasa ka daina ɗaga kanka kana wannan galau da hidin haka ka bar hancinka ya shafi ƙasa shine asalin su sujuda kai jama'a akwai malaman ma da suka ce duk mutumin da ya sujuda hancinsa bai taɓa ƙasa ba ba shi da sallah yau zai zuko madalla idan kai sujuda hancinka bai taɓa ƙasa ba ka da sallah saboda suka ce ita sujuda rukuni ne daga cikin rukunan menene sallah to rashin taba wata gaba daga cikin gabobin ta bacin sujuda ne to bacin sujuda kuma bacin sallah ne kun gane magana da kyau ko Allah ya shirye da mu dan haka wa ashara bi yadihi ala anfihi wal yadaini da hannaye war rukubataini wa atraf al qadamai wa kana yaqulu kuma annabi ya kasance yana cewa la salata liman la tusibu anfuhu min al-ardi ma yusibu al-jabi babu sallah ga wanda goshinsa ya taba ƙasa amma hancinsa bai mai ba annabi ya ce ba sallah to anan ne wasu malamai suka ce wannan ladin nafiya ce lil jinsi ko kuma a'a tana ainihin wato rage ko kuma sassauta girman ladan domin na ce muku ladin nan akwai wanda tana kora abu gaba ɗaya ina fata kun fahimta kamar yadda Allah yake cewa la khaira fi kathirin min najwahum babu alheri cikin da yawa daga cikin ganawarsu illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas kenan wannan ya nuna duk ganawar da aka yi ta dan a cutar da wani akwai wani dugon alheri a cikin ta koda kadan babu to kaga wannan ladin ta kora duk alherin ne gaba daya kamar la ilaha illallah babu wani abin da za a bauta wa sai waye wannan ta nuna cewa ba kowa aka kore ba akwai wasu wanda ya cancanta abota musu tare da Allah a'a wannan ladin ta kore duk alloli ga baki daya ina fata kuna fahimta to amma kamar la itikafa illa fi thalathati masajid babu itikafi sai a masallatai guda nawa guda uku annabi ya ce masallaci na masallacin ka'aba masallacin kudus amma wannan ta nuna duk inda mutum ya yi itikafi a duniya ba za a ba lada ba sai a waɗannan masallatan guda uku a'a to wannan ladin bata kore itikafin ba kenan kaga bata kore ba gaba daya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhairi imanin ɗayan ku bai cika sai ya sowa abu dan uwansa abin da yake sowa kansa na ne na alheri wannan ya nuna idan baka sowa dan uwanka abin da kake son sowa kanka na alheri kwata kwata baka da imani gaba daya ana cewa babu cikakken imani ma'ana imanin akwai amma bai mai ba bai cika ba na fata kuna fahimtar magana to a nan ma da yake cewa la salata ba sallah ga wanda goshinsa bai taba inda hancinsa bai taba inda goshinsa ya taba ba ma'ana ya taba kasa ba ana nufin kwata-kwata sallar babu ita ko kuma ana nufin babu cikakken lada to anan ne wasu malamai suka ce ana nufin babu ita gaba daya wasu kuma malamai suka ce a wannan ladin tana daidai da wancan la yu'minu ahadukum ko la itika fa dan haka ladan ne bai gama cika cub cub ba amma sallar tana ne tana da to amma kai in ba shashasha ba Allah na tuba astaghfirullah yau a rage ma lada gobe a rage ma lada jibi a rage anya ba za ka je lahira babu ladan ba gaba daya ko kuma ya zama mafi karanci a cikin abin da ka samu saboda haka dai kar mutum ya yaudaru da cewa wai babu cikakken lada don haka ya dinga yin sallah hancinsa bai mai ba bai taba kasa ba baya damuwa in matsala ne duk abin da za a ce babu lada kar ka yadda ka aikata shi duk abin da za a ce ba cikakken lada kar ka yadda ka aikata shi ka kiyaye jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko kamar kananan zunubai ne he mutum ya dinga yaudaruwa ai sagair ne ai kananan zunubai ne sai ya ta aikatawa mutum ya dinga cewa wai ai in baka yi shirka ba baka da wallahi akwai matsala matsaloli ma kuwa wallahi na fata kuna fahimtar magana so karkare na saga'ir karkare na wato zunubin da za a ce ai ba shirka ba ne ka yaudaru da wannan ɗazu malam bin usman allah ya saka mishi da alkhairi malam rabi muna tare da kai yi mana magana akan tarkon shaidan guda bakwai da muka zo sallama da himace mana nasiha ya mana nasiha ya mana nasiha akan tarkon shaidan guda bakwai daga ciki ya kawo wannan cewa ya saka ka ka dinga aikata ƙananan zunubai saboda kana ganin ai ba matsala bane da ba kuna fahimtar magana da kyau in ka tsallake matakin shirka ka tsallake matakin bid'a ka tsallake matakin sabo ka tsallake matakin kaba'ira sai sa ka saga'ir kuma tarko har guda bakwai Allah ya kiyaye saboda haka yace wa ashara bi andihi ala abun wa kana yatma innu fi sujudihi annabi ya kasance idan yayi sujuda yakan nutsu a cikin sujudarsa kaga shine muka ce abin da ke jawo nutsuwar shine nutsuwa a tabbatar sujuda ta yi kyau na biyu kuma a yi addu'o'in da suka tabbata a sunna daga manzon Allah wa yaqulu subhana rabbiyal a'la kuma yana cewa subhana rabbiyal a'la anan ma muka ce karka karasa da wa bihamdihi idan ka karasa kai bid'a zaka faɗi sau uku in ka samu sukuni ka faɗa sau biyar in ka samu sukuni ka faɗa sau bakwai ko kuma wani a makamancin haka wa kana yaqulu anwa'an min al-adkar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan faɗi wasu nau'uka na, na zikirori wal adiya da sauran addu'o'i taratan hadha wa taratan hadha to akwai addu'o'in da ana yin su a ruku'u ana yin su kuma a menene sujuda kamar misali addu'a da muka faɗa cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli wani lokaci annabi ita ma yana yin ta a menene sujuda kamar yadda yake yin ta a menene a ruku'u an gane magana da kyau ko kamar su subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh wani lokacin annabi yayi ta a sujuda kuma yayi ta a menene a ruku'u kamar su subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal azamati annabi yana yin wannan wani lokaci a sujuda wani lokaci a ruku'u to akwai kuma addu'ar da yawanci annabi baya yin ta sai a sujuda kadai kamar irin su Allahumma laka sajattu ya Allah gare ka ne sujuda wa bika amantu da kai ne imani wa laka aslamtu kuma da kai na musulunta na miƙa wuya gare ka na miƙa wuya an gane magana da kyau ko sajada wajihi fuskata ta yi sujuda lillazi khalaqahu ga wanda ya halicce ta wa shaqqa basarahu kuma ya tsaga idanunta wa sawwarahu ya kuma suranta fuskar na fata an fahimci magana khalaqa waj sadada sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqina wani lokaci annabi kan yi wannan addu'ar menene sujuda jama'a kun fahimci maganar da kyau ko na yauwa idan yayi wannan zai sha surutu a gurin mamu ko gaskiya ne malam yusuf malam yusuf ya ce idan mutum ya ɗauko wannan addu'ar ya ce zai dinga yin ta a sujuda to zai sha surutu a gurin mamu saboda za su ce an tsawaita musu allahumma laka sajattu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin jama'a kuna fahimtar maganar da ke ko Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato a datar da mu sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin wata addu'a yana cewa Allahumma gafir li zambi Allah ka gafarta min zunubaina an gane ko kullahu duk gaba ɗayansa dukkahu wa jillahu ɗan kaɗan ɗinsa da mai yawansa sirrahu wa alaniyatahu ko alaniyatahu wa sirrahu wanda ya ɓuya da kuma wanda ya menene ya bayyana annabi yakan yi wannan addu'ar ita ma a menene a sujuda amma bai cika yin waɗannan a cikin menene ba a ruku'u ba sajda da wajhi lillazi khalaqahu wa shakka sam'ahu wa basarahu har zuwa ƙarshe baya yi allahumma ghafir li kullahu dukkahu wa jullahu sirrahu wa alaniyatahu bai suka yin sa a menene ba a ruku'u ba amma yana yin sa a menene a sujuda dan haka sai kowa ya kokari ya rike domin ya dinga ainihin wato aikatawa an gane magana da kyau ko Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato datar da mu don haka yana ya kasance yana yin wannan wa yaqulu subhana rabbiyal a'la wa kana yaqulu anwa'an min al-adhkari wal adiya taratan bi hadha wa taratan bi hadha wa kana ya'muru bil ijtihadi wal ikthar min ad-du'a'i fi hadha ar-rukni annabi ya kasance yana kwadaitar da sahabbai kuma yakan umarce su da su dage da yin addu'o'i tsakanin ruku'u da sujuda na fata an fahimta an gane magana da kyau ko na yana yin wannan to kaga ana buƙatar kowa ya dage da waɗannan jama'a lokaci yayi za mu dakata a nan idan muka zo sati mai zuwa za mu ɗora a inda muka tsaya abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure ko tuntuman harfe da ni da ku Allah ya fi mana هذا هو ما عندنا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته